أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عزيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها المسلمين من أقارب ودياغ الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 23 ga watan zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana 1447 wanda ya daidai da goma ga watan biyar na shekara 2026 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi mai albarka littafin risalatu abi zaidinil qirawani littafi na fiqhu ta mazhabar ta imam malik bin anas Allah ya kara masa yarda insha Allah har yanzu dai muna cikin wannan babban babi babin kasuwanci fil biyu wa ma shakalal biyu babi da yake bayani akan kasuwanci da kuma abin da ya kama da kasuwanci wancan sati mun yi darasi na 82 yau zan tashi darasi na 83 insha Allah haka ne ko kuma za mu tashi gabar wala ya ji zubai ullahami bi haiwani mai jinsi nan ne? ta kuwa gani ku ba da shafi kwaɗi sansis sai dara tana sama ƙasa to bismillahi rahmanir rahim kenan page sansis safaha ta 106 sai dara ta nawa ta biyar da ƙasa insha Allah sai dara ta biyar da ƙasa to to mu shako to bismillahir rahmanir rahim malaka ta wala yajuzu bai'u bai'ul lahm bil haywan min jinsihi wala bai'atani fi bai'atin wa dhalika an yashtariya sil'atan إما بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين ما لقيتوا ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه haka yana daga cikin abubuwan kasuwancin da aka hana mu musulmi saboda haramun ne cin haƙƙin wani ne cin gumin wani ne saboda kuma abin akwai cutar duk abin da kaga musulunci ya hana to abin akwai cutar an cuci wani shi kuma a ka'ida ta musulunci la darara wala jurara la darara wala jurara ba cuta ba cutarwa musulunci bai za a cuce ta ba bai za a cuce ki ba to haka kuma bai za kai ka cutu wani ba bai za kai ki cutu wani ba kina kaga sai a zauna lafiya rayuwa sai ta albarka ta yi ɗanɗano ba cuta ba zalunci sai kamnar juna sai da wani to saboda haka yana daga cikin kasuwanci tun da dama aka ce wa ma shakalar biyu da auren abubuwan da suka yi kama da kasuwanci da sauransu to yana daga cikin kasuwancin da aka hana shine bai'ul lahami bil haywani ma'ana sai da nama da dabba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kada ka ba da nama a baka dabba domin kaga anan ya zama bai'ul ma'lum bil majhul cinikin kifi ne a rijiya ko kuma cinikin kifi a tafki ina ba ta ko cinikin tsuntsu a sama ma'ana ne akwai cuta abin mi kasan mi za ka kamo ka harbo ba za ka harbo ba za ka kamo ba za ka kamo a za ka samu babba a a wa zai tiri ba mana abin akwai musabana mana malamai suka ce a cikin wannan kasuwanci akwai musabana mana cutar juna saboda haka kamar ala misali ka ba da naman saniya a baka tinkiya ko a baka akuya saboda haka musulunci da yo kai in har ma kana san naman to kai ma yanka akwai taka mana kaci ba shi kenan ba yo dan na akwai ma ba ba ko na karamin dabba ba ya kuma ma dan laushi laushi da waye da sauransu ba saboda haka imam malik shi musamman ma gaba daya kada shi ta kowane irin nau'i ma gaba ki daya hana shi ya ya ce min jinsihi na daga cikin jinsinsa shi ne ka ba da naman saniya a ba a wannan kaga ita wani abu ne bangare ne da cikin saniyar kai kuma ka dauki dabba guda ka bada ko akuya ko tinkiya ko wani kama a ce kace ka ba a baka wannan cinya kai kuma ka bada akuya ko ka bada tinkiya ko ka bada rago to saboda haka baya halatta amma idan jinsin ya saba to ana iya misali ka ba da naman akuya a baka naman zabuwa ko kaza ko dai tsuntsaye kaga yanzu ai jinsin ya sha bambam to nan ya halatta kenan a wannan to idan jinsi ya sha bamban to ana yi amma in dai jinsin ɗaya ne to saboda haka bai halatta kada haka kuma wala bai a ta nufayi bai atin mun ji wannan gaba kenan yanzu kenan duk abin naman da yake jinsi guda bai halatta kuma duk abin da ga musulunci ya faɗa ina ana iya yi yanzu musamman ma irin yayin namun fulani sai iya zuwa shi a yi bada don tsabar kiwuya ko don sai bada dabbar shi a bashi to saboda haka bai halatta amma indis ya sha bambam saboda haka suka ce za a yi to kuma gaba ta gaba wala bai a ta nufi bai'atin haka baya halatta a yi ciniki biyu a cikin ciniki guda ɗaya baya halatta ciniki biyu a cikin ciniki guda shi ma hadisi ne karana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana haka yi na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an bai'atin fi bai'atin ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ciniki biyu a cikin ciniki guda to yaya yake shine gashi sai bayyana mana yace wa zalika an yashtariya sil'atan imma bi khamsati naqadan aw asharati ila ajalin faqad lazimatuhu bi ahadi thamanaini ma'ana shine mutum ya sayi wani abu na kasuwanci ko na sana'a da ciniki biyu ko da kuɗi biyu in ma a ce to wannan jika biyar kuɗi hannu in kuma bashi ne jika goma kai kuma ana ka kana son abin ɗaya biyu dole ka yi kaga abin ya zamci shi ne ke kadin lazimatuhu bi ahadi samanini kenan abin ya zame maka tilas ne a cikin ɗaya biyu sai ka doka in ma ka ba da kuɗi hannu jika biyar ko kuma in ma ba shi ne jika goma kaga dai tun da dai kana so kuma za ka siya kaga ɗaya mana abin ya zame maka mai tilas dole sai ka sayi kuɗa sai mana ɗayan kuɗin biyu sun shi ne ke bi ahadi samanai ne lazimatuhu bi ahadi samani shi dai tilas ne dai abu ya tsaye ya lazimce ka kaga abu ya zama ka tilas dole tunda kana son abu to saboda haka shi wannan kuɗi yana daga cikin rukunin kasuwanci to saboda haka wannan kun ga ciniki biyu ne a cikin ciniki guda kenan ne an yi mashi farashi abu an yi aka mashi farashi kuɗi biyu to haramun ne musulunci ya hana ina ba ta an gani kenan 'yan kasuwan musulji kawai kuɗi ɗaya ne in bashi bashi in kuɗi hannu hannu domin kowanne da matsayinsa shi bashin allah subhanahu wa ta'ala ne ya umarce mu gabi mu ba junanmu mu taimaka wa junanmu yana da cikin hanyoyi da allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musulmai na taimaka wa juna shine ba da bashi saboda haka da mutum zai bude shago na kasuwanci ya ce to ga ba bashi to ka saba wa sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh domin ita shi bashin shi sunna karantarwa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hanya ce ta taimaka wa juna wanda bayan shi a kama masa to ka kuma da musulunci ya ce a taimaka bashin kuma sai ya sanya ma shi ma wancan kaidi shi ma hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce madalul gani zulmu taurin bashin mawadaci mutum yana da shi ya rike ibada shi kuma zalunci ne Allah subhanahu wataala zai buta cikin azzalimai an baka bashi kana da halin ka biya ka biya ka kibiya ko kina da halin ki biya ki biya dan zalunci to kana cikin azzalimai za a rubuta cikin azzalimai kaga ku diwa kunga musulunci ko ina sa kariya can ya ce a taimaka kai kuma da ya sanya kalli in baka bada ba aka biyo ka ma'ana kana da abun ba wai ka rike in ka rike kuma wani zalunci ne kan zalunci gobe kiyama kuma zai maka tarko tarko za a rama ina fata mai da kana da kudin ka ki bada ba to yanzu kuma kana da zakamashin zunubin zalimi kun ga musulunci ya kare ta ko'ina ne mu taimaka wa junanmu kai in ka baka yi kokari ka kai gobe sai a ji daɗin ba wani don ka a hana wani kuma gobe kai ma an ka zo sai a ƙara maka to saboda haka duk wanda ya bada ladan bashi ladan sa akon Allah subhanahu wataala baka ne in ka taimaka ma mutum to baka neman recompense a nan duniya a'a abun Allah Allah ne yake ka bada ka bada kuma zai shi zai baka ladan abu kuma ladan Allah ya fi na wanda ka samu a nan duniya dalilin ka bi umarnin Allah subhanahu wataala kuma sai Allah ya sanya ma kasuwa ta ka albarka ya sa ma jarin albarka tunda ka bi umarnin Allah Allah ne yake a bada baki kai kuma sanadiyar kana mediyowa kamar yadda musulunci ya ce kai kuma sai Allah subhanahu wataala kai ma kuma ya hore maka ko kuma ya kara maka mutunci da daraja goban gazo sai a baka ce kai wannan mutumin kwarai wa alaikum salam a yi kowa kuma yanzu shi yawwa wannan yana tambaya to shi wanda mai tarin bashi yanzu goban yanzu aka hana mishi ba a yi laifi ba tunda shi yanzu an zalimi na ya kaga an yi disqualifying sa yawwa aka shi hanyar sa ina fata an fahimta kaga kuma ya kuma an rubuta mishi zunubin zalunci sannan kuma ya toshe hanya ina fata an gane shi kuma wanda ya san dan wannan ya maka to bai wala tazuru waziratu muzra ukhra wanda bata dokar laifin wata dan shi wannan ya zo ya kibada to gobe ko wannan ya zo ka bai zai kai shafi wancan an hana shi shi ma ayi tasiri sai in nan kware ne kwari ma in ba na kware ne ba shi ma ya toshe kai kuma kana nan Allah sai ya maka albarka a dukiyar taka saboda mai umarnin Allah ka ne domin Allah ne ya ce a taimaka kun ga yana da cikin hanyoyi rizurdun na na poverty maganin talauci yana daga cikin waɗannan hanyoyi shine ba da bashi taimakawa juna ba da zakka duka waɗannan na da cikin hanyoyi da musulunci ku diba tun ka aifi uwar barbela uwar mai sabulu balbela take faranta kenan ba wata majalisar ɗinkin duniya za ta zo ta nuna mana yaƙi da talauci da waye da sauransu ba ka diba musulunci kire ya zo da tsari na taimakon juna na yaye talauci to amma matsalar da muka zama 'yan duniya 'yan barike muka bar addinin mu muka koma ku dauki rayuwar turawan arnan shi ne baki ta wahalar nan to ina kun ga shi sanya manzon Allah ce an hana ciniki biyu a ciniki guda kenan kawai bashi bashi sakamakon sa daban abun Allah subhanahu wataala sa'annan kuma kudi hannu kudi hannu kudi farashi eh ake ba in farashi ina ba ta amfanci wannan gaba to wannan ita ce dokanmu a matsayinmu na musulmai ni wannan aiki da ita ɗaya kenan na biyu kenan shi wannan bai atin fi bai ataini tana da fasara guda biyu kun ga fasara guda ta farko ita ce amma kaya farashi biyu in kuɗi hannu kaza in kuma bashi ne kaza kun shi fasara hadisin manzo Allah bai ataini fi bai ataini ko ciniki biyu a cinikin guda to kuma ga cinikin guda na biyu shi ya ce wa shi ne ɗaya na biyu shi ne mutum an yabi a ihida sil'atai mukhtalifin bi samanin wahidin ma'ana shi ne mutum ya sayar da 'yan kadararsa ma'ana kaya ne guda biyu daban-daban amma ka sai su da farashi guda kuma shara'i ka yi shara'i dole kuma haka misali ga akuyarka ga kuma tufafinka kana da kwamfile guda wata bukata ta kama ka sai ka ce to wannan akuya da wannan kwamfilan nan guda kaga kun ga daban-daban ne ko ko hanyar complete daban hanya akwai daban amma naka ne kudi kake da bukata ba mamaki wani abu ko ba shi ne zaka biya an biyo kaza ka ce ko kuma a'a wata bukata ce ta kama da sauransu sai ka zo ka ce to ga wannan kaya da akuyan nan da wannan kwamfulan guda kudin su kaza ne wa zai siya kawai kudin su gaba kiɗa ka ce na alal misali dinari guda ko jika biyar ko jika goma akuya ce da tamfile guda amma kai sharaɗin jika biyar za a baka ko jika goma za a baka mana ka musu kuɗi ne gaba ɗaya amma ba za ka raba ba dole ka kawai to kai ka zo kai akuya kake bukata kai ba ma ke matsala ka akuya kake bukata dan ma ta ka turo ka akuya ko kuma a'a kai ba ruwanka da akuya ba yake kai kuma da ka zo ko kayan kwamfulan ne da baka da su to amma ce a'a ni yanzu a yi cinikin waɗannan a'a kawai ga sunan da akuya ne da kwamfule guda jika goma in ka siya ka in ka siya to ka siya ba za ka siya kuma mafi shi bai zai raba ba ina fata ku gane kenan kaga anan mi ya lazimce ka dole ne kawai in dai haka na son akuyar to sai ka hada da kwamula in gon kwamula kake so dole sai ka hada da akuyar shi dai bai raba ba kuma kuɗi ɗaya ne ga su nan to anan kaga kuɗin kwamfulan ne aka yi ko kuɗin akuyar ne aka yi kaga akwai magana kuma sa'an nan kai ga abin da kake bukata amma kuma an ɗora maka sharaɗin dole sai ka sai duka biyu maimakon yanzu a raba ci a to shi wannan akwai ake so to kai a yi ciniki a shi kuma wani kwamfilin ke so a yi ciniki kaga ka yi sai abun ya fito karara wannan ka san mai ka sai da kayan ka ka san mai ka sai da wannan akwai da sauransu ina ba ta fahimta to amma kawai shi sai ya tattam kawai kare ala misali wani kuɗi ne ana ya biyo shi jika ashirin ce kawai don shi dai ga su nan jika ashirin injin uriya kai kuma da magana da bukatar sai akuya kaga yanzu sayan komple kaga yanzu mai maka dole ko kuma kai kana da bukatar sayan komple ba ruwanka da akuyar to amma saboda kana bukatar kai kuma kayan ya maka kana bukatar shi kaga hebi cinikin abu sai zai mai maka dole to shine fassara ta biyu malamai suka ce to wannan shine bai'ataini fi bai'atin duka bai halatta a'a abin da yafi kawai da kana ina da wata bukata wa zai sai wannan komple wacce ce yana so to kaza da ayi ciniki ga wannan akwai wanda ya gane to haka musulunci ne ina ba ta fahimta to wannan shine fassarar bai'ataini fi annan bai'atani fi bai'atin ciniki biyu a cikin ciniki guda daya ina ba ta fahimta to waɗannan su ne fassarorin waɗannan hadisi yadda kowanne in aka yi haka haramun ne bai dace ba masu Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ina fata an fahimta sai gaba ta gaba wala ya juzu bai utamri bi raɗabi wala zabibi bil inabi wala mutafadilan wala mithlan bi mithli wala raɗabin biyabisi min jinsihi min sa'iri thimari wal bawakihi وهو مما نهي عنه من الملا من المزابنه yanzu mun fahimci waɗannan to mun fice in muna yi a fasa duk waɗannan musulunci ya hana in dai muna so mu samu albarka mu samu rahamar abin to ga yadda musulunci ya koya mana kasuwanci ba a yi haka kenan shi a musulunci ba kai kake ma kanka ko sai ba kake dora ma kanka abin da kake so kan sama mana ruwan sanyi mai dan sanyi to mala yace wala yajuzu bai'u tamri bir radabi yanzu kuma gaba ta gaba dalla dalla baya halatta a sai da dabino bushashe da kuma ɗanyen dabino bai halatta ni ina da ɗanye kai kuma kana da busashe ma'ana kenan maga cito ba ni ɗanye in baka busashe ba a yin fifiko kuma ba a yin daidai wa daidai duka musulunci ya hana saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana an bai tamri bi radabi manzon Allah ya hana sai da dabino wanda wannan ya hana na busashin dabino gashi da kuma wannan danyen dabino mu ce maga domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ayan qusur radabu iza jaffa fa qalu na'am qala fala izan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan danye ya bushe yana raguwa ko bai raguwa suka ce yana raguwa shine ayan qusur radabu iza jaffa shin danyen idan ya bushe yana raguwa ce yana raguwa wa qalu na'am suka ce eh qala izan fala ce ba haka ba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wannan umarni ne da manzo Allah hana kana buƙatar wancan busashe to kudin busashe kaza ne je ka sai da danyenka domin shi wani magar yake bukata je ka sai da an ka sai da ka zo ka sai busashe shi kenan an huta babu zancen yaudara wani ya cuci wani ko wani ya zalunci wani domin ala misali ita ce ba ni kilo guda ko kuma ciya guda ta maga in ba ka ciya guda ta dabino wa ka kwara a ne me dabino aka kwara tunda yanzu idan ya bushe ne ba zai kai wannan ciyar ba matsaya zai aiko to saboda haka muzala sallallahu alaihi wasallam hana ko in kuma kace a to ai tunda yanzu na busha to yanzu ba ni maga ciya biyu ni kuma in baka da bino ciya guda shi kuma anan kaga mun karanta a baya yau wannan hukunci ne anan an yi riba an yi ribar ribar badal kuna tare yawa in kuma aka ce a yi daidai wa daida shi kuma an kware shi in kuma aka ce a yi wancan kuma an jira ba kaga kun ji dalili kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba a yi ko abu mai sauki ga dabino na kai yadda kai baka san magan nan shi kuma wani yana nan Allah Allah yake zuwa musamman mai kyautai jama'a ga maga ga mai siya kawai zaka ce wannan ba ni tiya gura nawa tiya kaza ne ba ni kaza ba ka tattara kuɗin ka kai kuma dabino kake so kai kake kai kuma mai dabino nawa tiya kaza shi kenan an zauna lafiya to da mi sai abin da sai an cutu wani tunda yanzu mi in ka bashi ke tiya guda ta maga ya baka tiya guda ta dabino in ya je ajiye ya bushe in ya zo sai maka Allah ya sa ya ato zai ji hau ko bai maka Allah ya sa kuma sai ya ji haushi zai ji haushin ka to ka ce musulunci ladara da wala jira da bai so mu samu matsala yawwa kuma sai ko kuma ka dinga tuhuma in gidan ka ce tiya tiya an an cinye wannan abun ko an tsakure maka ina ma ta fahimta to kuwa jiba wallahi kawai musulunci abin hanyar da ke tsara mana hanya ce ta zama lafiya ba ka kaga anan ba zaka zargi wasu ba daga cikin gidanka ko danginka ko waye da sanin ce an doke ko yaranka sa'annan ko kai kuma baka ji haushi wancan ba domin ya cuce ka gar da gar gwangwa da gwanga to saboda haka ba a yin fifiko ba a yin daidai waje da kamar yadda manzo Allah ya ce izan la tuwawa izan fala kenan bai kamata ba an ji wannan to na gaba kuma ya ce wala bai uzzabibi bil inabi la mutafadilan wala mislan bi misli haka kuma bai halatta a sai da zabib da inabi me zabib busasshen inabi shi ne ake kima zabib busasshen rezan shi ne ake kima zabib su a larabci suna da bambanci ɗanye inab busasshe zabibu da hausa da yadda mutum ko busasshen rezen da busasshen inabi da ɗanyen inabi haka ma a faransai ma ta ce rezen sesh da kuma da rezen ga wannan ba break to rezen break eh kun san busasshen ko yana na wannan kanana hakan ya bushe za ku ji agalabiya masu irin yawur suna sa shi wani mabiyar ju ana sai da shi yau ba ka san shi ba ya motsi ba ɗan kanana zai gashi ya motsi ɗan kanana eh shi ne zabin ba ana sa shi cikin bi yawur kwarai amma masu yawur wani lokaci suna sa shi a an kuma ba na gidan da ma zaka yayi tsada ya wurin ba yi yawa tsada yake to ina bin ne sai a bar shi ya bushe agalabiya kuma suna bar shi laraba suna bar shi ya bushe don a sai dama masu yin giya domin giya shi tana da tsada ya fi daɗin giya ne to shi zan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in muka ba cikin bulwar tana da hadisi manzo Allah ce haramun ne haramun ne ma mutum ya ajiye eh zai shi ya bari sai ya bushe dan ya sai da ma masu giya hadisi dai ingantacce shi ma nan da a cikin kayan giyan ma to shi ya fi tsada giyar giyarsa ta fi tsada to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala zabibi bil inabi to bai haka bai halatta ka sai da zabib shine busasshen bil inabi da danyen inabi kana da shi a tare yanzu kuma ga danye ya fito mai kyau kace to ba ni wancan ba ni tiya guda ko kilo guda in baka kilo guda na wannan a'a shine kuma dan a tabbatar maka hannun gabaki ɗaya ne yace la mutafadilan wala mislan bi mislin saboda haka babu zancen fifiko ce a to tunda wannan shi ya bushe wannan danye ne to yanzu abin da za a yi ba ni kilo biyu in ba ka kilo guda to in kuwa haka kuma kun yi mata fadi kun ci riba fadal an yi riba ina ba ta gani haramun ne ke da ka gani wacce ta shiga in kuma ka ce a'a to ai tunda to kaddar riba ta shiga to yanzu ba ni kilo guda in ba ka kilo guda ko ba ni kilo guda ba ka kilo to kuma anan zalunci kuma ya shiga to saboda kawai menene musulunci tunda ya hana ko a bari domin shi ɗanyen idan ya bushe imma ya yi ƙasa imma kuma imma ya yi ƙasa imma a tsakakin jima zai ƙasa yake kawo kenan zalimtar wani za a yi to saboda haka bai halatta a yi waɗannan abubuwa shira saboda haka kenan bai halatta bai uzzabibu bil inabi la mutafadilan wala mislan bi misli kenan saboda haka musulunci ya hana domin akwai rudi a cikin akwai garar kuma na biyu jinsin abu ba a yin bibiko a ciki ina ba ta fahimta to saboda haka da amma ala misali da zabib ne irin a ce misali rezan ne na aljiye da kuma rezan ɗan sa'udiya kaga da iri ɗaya ne dukansu abu ta suke to a nan sai ya halatta a yi masanya amma mi daidai daida kuma mi yadan yadan biyadin barakallahu fika kenan mislan bi mislin yadan biyadin yawa to ku dinga ana tuno ana tuno karatu kenan a karatu sai muna nuna zaki yawa ina ba ta kun ga kun gani a'a ko kuma danye ne ga rezen irin dan Tunisia wannan kuma rezen ne dan Morocco ko kuma dan Saudiya ko dan Qatar danyen su ne duka to ya halatta ni ba ni kilo guda in baka kilo guda domin dan yake duka in ka ajiye ta yanka ma dai ka ajiye bushe in ma dan kenan babu zancan na cuce kai kowa ba da ina fata an gure ta to nan ya halatta dole haka kuma wala radabin biyabisin min jinsihi ko kuma a'a danye da busasshe na jinsi guda min sa'ir samari daga sauran itatuwa eh ayan itatuwa wal fawakit da kayan marmari duka bai halatta baka cewa alal misali kenan duk abin da ko da jinsin ne in dai busasshe ne da danye to bai halatta a yi shi saboda akwai cutar juna dan duk abin da ya bushe siyaro zai fi aruki eh ina ba da an gane to shi ne ce wala raɗabin biya bisin haka ma kuma ba a yi masanya tsakanin ɗanye da bushashe min jinsi ko da jinsin ya zo ɗaya min sa'ir simar daga sauran itatuwa walfawa ke duka gaba ke daya amma in za a yi ɗanye da ɗanye busashe da busashe kuma daidai wa daida hannu da hannu ya halatta haka ayi a hadisi mun karanta jan manzo Allah ce idan suka jinsi ya saba amma me aka yi daidai wa daida aka yi hannu da hannu ta ku sai da kayan ke da kuke so ya halaka din me ake tsoron cuta ku ji bai da addinin musulmi dan Allah wani addini ne yake tsarkake waɗannan abubuwa ake maka taka tsantsan kai kakkaci haƙƙin wani shi ma wani kai ci haƙƙin ka kullum ya rayuwa ta zamana eh ku ji wani duniya ta bala da haƙƙi amma da yake zalunce shi ko shi yasa ko a duniyar kowa take yau ka ce in kai kana jin daɗi wani shi kuma ran na hamshe yake yi wani wani inda lokacin za a bashi kawo ma sai ce kai a rusa eh sau da haushi ba ko ya laliba ya ji ba kobi da sauransu wa huwa mimma nuhiya anhu min al-musabana to wannan ya sanya da aka hana mu waɗannan abubuwa shine malam sai mana bayani yace abin da ya sanya aka hana saboda yana daga cikin zalunci almuzabana shine cutar juna mana wani cutu wani to shi ba musulunci ya hana ka cuce ni ko in cuce ka ina ba da ku gane shine ce wa huwa min almuza wa huwa mimma nuhiya anhu min almuzabana wannan yana daga cikin cinikan da aka hana na muzabana na cutar da juna kuma hadisan suna nan duk wanda zaka dauki bulugul babul biyu dukkan hadisan za su zo maka wanda fikin ko sai ki daidaita ahkamin yake ka mana ya kama ka dalilai ya kama ka hukuncin dalilan kuma ko ba ba wai da suke nan ba a kama ka dalilan ba kace a a ko a a akwai dalilai da hujja to an ji wannan to ga gaba ta ga kuma yanzu mu shiga kuma wani bayani wala yuba'u juzafun bimakilin min sinfihi wala juzafun bi juzafin min sinfihi illa an yatabayyana al-fadlu bainahuma in kana mimma yajuzu al-tafadulu fil jinsi al-wa'id minhu yanzu kuma kasuwanci na gaba ko ciniki na gaba da aka hana mu shine ma da ce wala yuba'u jizafun bimakilin min sinfihi bai halatta a sai da kaya tili mana dila dila ko ta aka ce dila abinda yake kawo gashi na a tare amma ba san adadinsa ba ina ba ta gane ko shi ake eh yawa wannan haka ne kuma mama da ake kawa to haka a wajen abinci ma ana ce mishi subra ma'ana abin da yake kama alal misali a tilla hatsi a cikin tankwal ya yi tsoron nan shi ma juzaf ne ake ina ba da mamunta ko dawa ko wake duka su ana ce musu juzaf in an ce juzaf abin da aka zuba shi ba a san adadin sa ba amma duka shi kiri guda ba ga guda dala eh yana yin ana kako tsara fasara na saboda dalibai duk kun gane juzaf in an ce juzaf duk abin da yake tili guda amma ba za ka iya cewa adadin kaza ne ba za ka iya cewa buhu kaza ba ne ba nan ko tiya kaza ne ina fata fahimta shine ibn ake cewa juzaf abin da yake tiri kuma shine ake cewa subra mana abin da yake da yawa ba san adadin sa ba to amma shi zaf mana shine tiri in kaya ne an fi sani da cewa dila da an ce dila ka san ko wani abu ne wanda bai da ba san adadin sa ba to bai halatta a sai da dila shine wala yuba'u juzafun bi makili da abin da yake aunan ne min simfi kuma nan simfin sa misali yanzu ka zo ka tarda wannan tilin hatsi ko tilin wake ko tilin alkama a fitar tamfal an taɓa gani ba sa adadinsa ba to ka ce to na sai wannan hatsin da alkama ausiki biyar ko ausiki daya ko ausiki biyu ko na sai wannan waken da hatsi ausiki kaza shi ausiki an san shi amma shi kuma wannan ba a san me adadin ba ina ba ta fahimta to saboda haka bai halatta domin mu ta yi ɗaya shi ya hau ɗaya ta yi a cuci mai mai gina ko ta yi kuma shi yana tsammanin kabar abu ne mai yawa a shi an mashi wata iri ba mamaki irin ta yin kasuwa ce da ake ma iya a kungaɗe a lokacin na cikin sai a zo a cika maka ita a cika maka ita kai kana ganin gashi katon kwano ne amma a shemi daga can an wannan eh ko kuma gwannan ha'incin hannu za a sa wajen auna kawai sai a dinga maka haka da gauga a wannan mutumin da ake yi in aka taro da tiya goma to a nan tiya guda ta fada wannan dan kaɗin da kake rena ta dubu goma tara ce inda zaka je ka koma a hankali ka auna sai zama ya zama tara ina ba ta gane kai ma'ana ne a garin neman iba sai a samu rama kai kana gani bari gwamna tili guda ne ba mamaki a wani magudi da ya kasan nan a'a kai kuma kana ganin ba mamaki shi kuma wancan da yi shi ma akwai wani magudin da yi duk lokacin da kuma ɗaya ta bayyana cewa ɗaya ya cuci ɗaya akwai ne haushi da adawa da ƙiyayya rikici zai tashi to duk musulunci shi kuma hanyar kake mana rikici da muna lafiya kawai a yi gaskiya da gaskiya karka neman a neman banza sai kuma a samu rama a wannan haɗin tiya na wani ko bahu na wani ja'a ba sani ba to a zuwa abu ko shi ke na siye shi da kaza wannan shi ne kawai an yi gaggaka bi makilin min sinfi da aunan ne daga sinfinsa haka kuma wala yuba'u juzafun bin juzafin min sinfi haka kuma ba a sai da dala da dala ma'ana tili da tili ko dila da dila na jinsin abin su ma to ka je kaga dila wannan baka ta guda ta hatsi yace eh to to ni ma ga hatsi na can baka guda da hatsi ne amma sai dai ba mamaki shi wannan nashi shibra ce kai ko kuma hambama ce kai kuma naka maiwa ce ko kuma a'a naka hatsi ne gero ne tunda ai musulunci ya halatta ai wani ko to amma ni tili ne da tili to shi ma musulunci ya hana a'a kowa ya san adadin nashi in ba haka to da me yasan ya za a yi masanya akwai biye karkashin kadago kenan dai ɗaya ɗaya ya bugi hanci to dai musuluncin ya hana bugun hanci eh kadda ka bugi hancin kowa shi makai ma ka bugi naka sai a zamana lafiya haka ɗan musulunci yake so wannan ci a na bugi hancinsa to kai in ka bugi hancinsa a nan duniya kai kuma naka za a kuma naka a lahira kai kuma naka lokacin za a kuma tsan ya fi zafi a ato kai ɗan anan ne fa duk inda za ka yi haka ka sai da wata kaddarar kabiya an huta an zamna fa amma a lahira fa alhassanatu bisayya abin da yake tsada shi ne za a ɗauka ladanka ko kuma zunubinsu a kwasa ladanka a biya shi kai kuma a lokacin ba abin da ya fi wannan tsada domin Allah ce yau mai firin mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani li kulli mar'in minhum yawma zin sha'an yubu ranar da uwa zata ce ma dan ce wa ne ta yi ka tana da wahala da na sha a duniya na aiwa ka dai kaza kaza ji ai mamaka sai da Allah lada nake so dinan mun tsaya din yana in dan cika in shiga aljanna sai ka ji Allah ya farkace mamma ina babu ranar ma'aikin aihuwa ba ta da mafarci ba za ta ba ko kuma kun yadda uwa take sanda da aje ma na misalin to ba wala'in so irin na uwa da ta da ɗaya shi da ya zugo da gudu ce ma ma ce in lada nake so dan guntu dai dan haka a in cika in shiga aljanna ce wani ta ce aibar an basa yau mai firin mar'umi da aka yi wa ummi wa abi wa sahibati wa to a wannan lokacin ne fa kai a nan duniya kana ta da duniya da kunyan duniya ga ta lahira kina da kunyan duniya ga ta lahira to a wannan yinin rayuwa dan abin da kike kyala ce kina ta kokarin ma ya za a yi a cika dan azumin da dan sallar da dan waye da waye dan abin da kike kalato kina ta kokarin ya dan samu ya haula to ke kuma ana kin yi zalunci kin ce ai da ta duniya to su ne za a fashe fa a ji a biya waɗancan wanda zai barci san jiki kunyar duniya ga rike shi ta lahira to ta lahira za ku a kwashe lada an kwashe lada yanzu kin dai ba lada dai ka san dai kin san dai ba shiga aljanna kuma har yanzu akwai sauran haƙoƙi me za a yi sai a kwaso haƙƙin wancan sai wanda wanda sai a ce to ladanta ya ƙare amma kuma ga wanda ta zalunta suna da yawa ko wanda ya zalunta suna da yawa sai su da ya ubangiji za ta dole hada ya kare su ta yi ubangiji abubuwa muna da zunubai sai a rage mana iyi kwakware daidai haƙƙinsu sai a kwasu a rage musu zunuban sai a zuwa ƙara mata ko a ƙara mata wa iya zunuba ka kuma dama a sikeli mine ne da an rage yanzu ala misali ka ɗora sikeli wanda yana tona da ka ɗan tsafuro can sai can yayi kasa ka ga shi daman zunubin sai ya musu baƙe baƙe yanzu da an cire mashi wani abu ka ga shi kenan ne ba ma mun san balata mawazilu ya samu ya kiri ya ce kai murna ko ko fi isha ta radiya ke kuma ko kai can azalim ka ce kan bakka wai da kunya duniya gara ta lahira to wa iya zuwa ta zanga kunya lahira ko eh eh Mm.
ko
ya warware a kuma eh
kawai ne ba a ta yake yin abu da ya tashi kawai ne ne sai dai wanda ya tawa ko abu ne
bai san kiyamar ba a yi tun duniya ta ne kuma wani a duniya ne kanan wadda ya zuwa a yare a wato yanzu dan ke muku wari shi ne aka cewa karba a shika bal yuwari shi ma mun karanta a can wani ba balli wari idan mutum ubansa kafiri ne aka ce to babu zancen a mashi sutura irin ta musulunci kawai sai dai ya sha shi yadda ake jan mushe a ji a yi rami shi ne falli wari a jinkar ba a jika ko a ji a sa abin ko iyal to shi ma yanzu abin da za a yi kawai sai a samo lalatattu ɗan sholisho ko ɗan wuyu sai a ɗan ba su kuɗi a ce ga kuje ku na ku jaki sai su kulle iya ko ta ja su je su tona rami ko su binne saboda kai muku wariya tunda yanzu ya fashe kuma kuma ta alloba ce to wannan saboda shi ne haka zai amma ba haka ba sai a bar shi kawai a gulo su cinye kuma wannan so mun taɓi ne a duniya Allah ya nuna masa kuma mu yi ko bai yi ai mutane raina wannan suke wa kama ubangiji to kaga shi tun a duniya tukwa Allah ya nuna sauƙi ya zuwa to barkatar Allah kare to me riba a duniya ka walakanta a ce kakan suwa ne ko uban suwa ne ko sirikin suwa ne wa ya zuwa kuma irin iri ba ba wuri ba wasu lahidar da jidda wasu wasu suka biya da kamar tatsuniya kamar sai suke jin gidansu ne ko kuma ke gantaka da suke a nan duniya eh to ta Allah yanzu ne yi batun da shi a kai a duniya baka ci ba jahilci kai a duniya ba kun kuwa ba a walakance a kaskance kuma ka ƙara walakanta a duniya kowa ya san labarin na haka zai ta tafiya yana ake ce a tarihi layar ham tarihi baya ji wani tausayi ko jin kai a abin da aka yi ne ko za a faɗa gaskiya ce za a faɗa ko baban zuwa da ya yi kaza ko kaza zuwa da ya yi kuma kirki aka ja shi yanzu da baka shi ba labarin kake ba da ya faru ne ya fashe kamar balo a duniya ya kumbura ya fashe wa iya sallah Allah ka eh eh ya haula la yana zuwa da ta da bakin da ke wani da abin da zama shi ya yi shirin nan da ya zuwa ya mutu ba
bai mutu ba shi Allah ta to aka gaje da dan saura da jawon kaga arrahi ko da yarhamu la da tara da sauran wannan kaga sai eh tunda har Allah sun ya mata furta ko akan rumi wa akan duniya sai karfi sai daga babu mu wani gudun daga baya ne ga ba lokacin da an yi shi kaɗai ne
to kuma duniya ma an same ta ba ana ake mutum ke mutum ke barka ba amin amin amin amin amin amin amin amin Allah gyara mana suka ta gwada tuniyar da yi asara shi ne diyon abinda mutane suke musamman musamman 'yan barikin kaga mutum ya ji ya sato dukiyar al'umma ya ta haɗa 000 ya zo ya tara ya tara motoci ya tara gidaje ya tara mutu wannan shi ne ake ta kura da shan duka gardi da kwasar kudi kai ka kwaso ma kanka haram ka walakanta kuma ba wai ba ya fi maka ba kai kuma ka bar yara su kuma zo su sha dabdalla da mata ita ba ƙarshe ma ta je ta auri wani sabon saurayi tana nan ta kamanta da kai ƴaƴan su kuma suna can a yi ta sharholiya a sha giya a sha sharholiya da duniya wasu suna more maka a banza shi ne amfani a Allah kare to wallahi duk waɗannan abubuwa da musulunci shi sun kama wallahi rayuwar mu da kun ga zamu dawo nan Allah da duk waɗannan turai da kuke ganin su da waɗannan wallahi mun fi su jin daɗi kuma kaɗai ma ku diba a ɗan wannan shekaru kaɗai abin da Allah ya ma ƙasarmu na arziki nema kariya kaɗai wanda mi koma ga Allah zuci ku diba makamai wannan makamai na kirki ma a matsayin mu na hukuma ba a sai da mana aka ce kuma za a kawo mana hari kuma in an ka harin ko in dai da ba dan kare ubangiji ba ba mu da abin kare da mu amma ku diba ana a sati ɗaya za a gama da mu har yau shekara nawa kuma an gagara gama da mu kuma insha Allah a haka za a tafi bakin rakumi bai kamar kafa tattattafka amma ta suna ganin kamar kun ga duk waɗannan abuwa sai sun yi ta yi sun yi ta yi a haka kullum in dai muka ci gaba da addu'a da koma ga Allah wallahi insha Allah ba ba za su yi nasara akan mu ba komai sun yi buloke amma kuma ka nemi kasa tana tafiya wanda kada ya ishe bukatu aka ce a duniya ba taɓa sama ƙasa takunkumi wani irin aka sama ƙasa mu kuma matsiya suna ta lura kullum matsiyaciyar ƙasa matalauciyar ƙasa abanda ne ina ji zai daga abanda ne sai da ne kullum zai haka muke zuwa kuma kwanan nan suka yi dora kan wata a kasashen afirka ta yamma da wani biyar da suke kasa ta bi cikin kasashe mafi jin daɗi
eh alhaji kuka ce eh haka to to da Allah ba ku zauna fa za mu badali da ba zai fita duk abin da ke ba wa abin da ke fita ko a wannan a kasar wannan kada ya ishe mu aya wallahi ka gani yadda ashe abu kamar Allah ta wama nasr illa ni indillahi aziz lahi nasra abu Allah subhanahu wataala ba yawan sojoji ba ne ba kun ga wannan Allah ya ƙara tabbatar mana kaga yadda ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa kadiba fa da su ɗan na ɗan kankani Allah ya ba su nasara aka zo yakin badar na farko suka yi nasara duka mutum 300 suka kori mutum dubu suka ba su kashi suka kwashi ganima ko suka kasa kan mutu a cikin kalilatin galabat fiyatin kasiratin bi izininsa a haka kuma musulunci yake cin gaba amma mi dan Allah nuna aya nan da nan kuma sai da musulmai suka yi ta tuhat ake ta nasara ake ta nasara yanzu musulunci ya karu ya yi sojoji musulmai a lokacin suna da dubu sojoji wajen dubu goma da duka su mutum ɗari uku amma da sun kai dubu goma to yanzu da za su je wani yaƙi yaƙin hunayi kan sai Allah subhanahu wataala ya jarwo su daga cikin kai ha ba a wannan yawan namu ai babu wanda ya yi nasara akan mu ai kaza da kaza da kaza ga makamai ga kaza kaza musulman ne ba kuma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma mi kadan Allah nuna darasi kawai da aka je yaki ham da yawan nan nasu su kuma su wata kafiran ba su kai su ba kawai sai Allah ya bari ya shuge aka haɗin da nasu ba da hega suka suna ku da yawan nasu i sai musamman rabi sun yi alfahari sun bar Allah sun manta da cewa nasarar ba yawan sojoji ba ne ba ba yawan makami ne ba a can farko da kuwa nasara yawan sojojin ku ne da makami ai da don sojoji ne ai da an gama da ku yanzu da suka yi alfahari kawai sai Allah ya bari aka nadana musu sai da suka suka tabbatar yanzu na gudu har sun manta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam can tukun Allah subhanahu wa ta'ala sun tabbatar yanzu sun sha kashi tukun Allah subhanahu wataala kuma sai yi rahamarsa sai tattaro su sai ba su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kira kuma shi kenan sai suka dawo ina fata fahimta to yanzu kuma ba suka dawo tukun Allah subhanahu wataala bi da ta musu alama to shi ne sai Allah ke ba su labari yace ku tuna wa yawmul hunaini a ranar yakin hunaini iz a ajabatukum kasaratukum yawan ku ya burge ku ya ba ku alfahari kuna kaza ne balantu ku ni an ku shi sai ga yawan naku bai tsina na muku komi ba sai gashi an kora ku amma ni da kuma imani ya sake ramu zuwa Allah ya kira kuma sai gashi ko dawo to haka muwa wannan kadai ya ishe mu ɗan barikin mu wallahi da ɗan boko mu da duka su gane wallahi abinda suke tsamma ai da yawa suna tsammani ya ni zan zata ja da waɗannan kasa ya yi kasa yau gashi kuma mu shekaru wajen kusan ina ji ta uku muke ci ko ta uku muke ci kuma insha Allah an miƙe kun ga wannan kasashen insha Allah ko ba rabu insha Allah wannan bai ake ta yanci din insha Allah an taka shi kawai Allah ƙara mana tsoron Allah da bin Allah wallahi za mu ga dinga ne haske kudi ba ba wannan yadda da aka shiga matsalar abinci yanzu Allah warware matsalar shinkafa yanzu ba a maganar ta abinci ba Allah subhanahu wa ta'ala ka saukin sa gaskiya kuma wallahi haka ne muna wani ana cikin abin ba amma ba a damu kuma alhamdulillah to ba komai ne koma da Allah in muka rike Allah muna abin da Allah yake so to wallahi kara mana buɗi ke kenan kun ga ga alfaharin da suke suna da makaman amma har yanzu ga ga sai asara suka yi duk inda dubu wanda mai aka cewa soja dubu goma sha biyu da makamai suka shigo ƙasa kun san sai ya shigo ƙasa amma ka ji ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karya su asara ce kunya ce da turai su ne suka kulla kuma sun ji kunya an sojojin kasashen turai to duka kasashen
to ubangiji ne to wallahi mu sake koma ga wani kun ga addu'a addu'a usayful mu'min addu'a uslahul mu'min addu'a ita ce wallahi ko a gidan kai kadai idan wani ya sa ya sa ka gaba ko suka sa ka gaba Allah ka bi dare dinga tashi cikin dare daga karfe 4 wallahi kai ta faɗa wa Allah in waye ya sa ki a gaba tashi cikin dare kakka kwasa biya awa guda wallahi daga biyar zuwa kawai kai kuro ne daga hudu zuwa biyar awa gudan nan ka sata kashe hudu ka dage ka dinga yi billahi lalzi kowaye kudin abin da ka sa gaba da lashe ka ga kayi nasara awa guda ka sata hudu za ba da minti nawa nawa sha biyar biyar ko minti sha biyar in ka tashi ko in sallah na filba ta minti goma sha biyar kana gama sallah soki ƙur'ani ka yi karatun minti goma sha biyar minti na minti talatin kana gama wannan karatun ƙur'ani minti sha biyar istighfari wa bil ashari hum yastaghfirun masu istighfari a lokacin sallah asuba to karɓar kawai ka zauna kana astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum minti sha biyar kaga minti 45 na ƙarshe minti goma sha biyar kawai daga hannu kai ta faɗa wa Allah fatanka ya Allah ƴaƴan nan ka shirya mana su ya Allah mai gidan nan in mata ne Allah ka daidaita mun shi in matan ka ne suka da ya Allah matan nan ka daidaita su in wajen aiki ne aka dame ka aka yi wa ya Allah ga su nan Allahumma inna ja'alaka fi nuhurihim wa uzuka min shuhurihim ka dai Allah ka dau tsawon ka yi shekara guda kana yi ka dai in ne sai ka ci mun buri matsalar da gare mu ne duka sala da gare mu ce kuma ikhlasi ya kasance abinda daga zuciyar haka yake fitowa ba a baki ne ba kana faɗa ne ba kawai baki zuciyar bai faɗa ba a'a in dai ka ja wanda shi gana babbar matsala ta yi kasance da yawa faɗa ne a baki amma zuciyar ba haka bane ba Allah ka ji kanmu Allah ka fata ma Allah ka samu kyakkyawan karshe duk ba mu ba mu abin da zan bi kyakkyawan karshen ba mu abin da zan bi kana fitowa zaka zalunci dan uwanka kana fitowa zaka dambar dan uwanka sai na fita hancin sa to yana abubuwa su daidai Allah ta wadanda su ne din matsalolin mu Allah ka ba mu ikon gyarawa to saboda haka duk waɗannan abubuwa wallahi su ne dokokin da musun ke shi guda in muna irin waɗannan abubuwa wallahi duk ɗan kasuwan da suke haka za su ga albarka cikin dukkan su to duk waɗannan abubuwa su ne aka hana mu wala radabin min yabisin ko min jinsihi min sa'ir simar wa huwa mimma nuhi anhu to sai muka ce ina ne lokacin illa to a yanzu abinda za a yi lokaci ya zuwa kenan yanzu sai mu tashi wala juzafin bi juzafin kusan ga alama ana kenan allah ta yi sati mai zuwa kan nan daga nan za mu tashi ko a sa alama daga sai mu tashi koma mun dan koma baya kaɗan tunda yanzu mun shiga ne muka tafi koma ba za mu eh wala yawa wala yuba'u yawa wala barakallahu fik wala yuba'u juzafun bimakilin min sinfihi kun gani eh kenan daga minan musabana nan zan kusa alama sai mu tashi wala yuba'u insha Allah na abu wannan ba ni akwai wanda yake sai ta za a yi tambayoyi aha tambaya ta farko me kake ta wannan yana tambaya da yawa mutane a wajen kasuwanci shaguna ko bakin kasuwa da sauransu maimakon ga masallaci a je a yi sallah a masallaci kawai sai ga mutane a bakin shago sun tattara suna jami shin yake cewa da zuwa masallaci da yin anan wanne ya fi aiko ga ma ba malamai ma sun yi tsananin bayani a irin wannan sallah da ake ta bakin shaguna ga masallaci a je a bari a wannan shi saboda haka aje masallaci shi ne ya fi alheri tsayawa da suke salloli a bakin shagunan bai halatta ba bai dace ba muna yi in an yi sallah ta yi amma muna kurakurai abinda malamai suka yi fatawa mu bar wannan shaguna mu je bakin masallaci mu rufe shagunan mu je masallaci wannan shi ne amma kaga da yawa kawai zan kowa a bakin shagon shi ya dan kafa jami'i na nan ya dan kafa gaskiya dai muna yi amma ba bai da wani a majalisi ma da wannan ina fata an fahimta a yi masallacin shi ya fi wannan shi ne fada kuma wannan shi ne fitarun malamai duka magabata da kwarai ta da ikama sallah sunna ce mai karfi hatta kuma ta kiran sallah ta da ikama sallah sunna ce mai karfi amma idan ba yi ta ba ta bata sallah ko kuma da yawa in an gidan ana da yawa wani zaka samu kuma an yi kurakurai wani zai zo ya ce kada kadi kamatu salatu kadi kamatu salah kai me yau kadi kamatu salah to da kadi fi'ili ne al-mu'anna mudari to dan ayi kuskurakurai bai bata sallah ko in ba yi ta babbar ta bata sallah sai dai kuma kuskure laifi kuma wannan din mutum bai gyara ba kuma wannan laifin yayi kuskure da sauransu kenan sunna ce mai karfi ba a so mutum yayi sallah ba tare ko da ba ya kira sallah ba to ikama ita tana da karfi akan fiye da kira sallah sunna ce mai karfi amma kuma don ba yi ta bata sallah sallah ta ne don kuma an kuskure a cikin ta bata bata sallah sallah ta ne amma kuma rashin yin ta kuma akwai illa ma'ana ka dan kama ka da cikas ko kuma kurakuran da kai kuma illa ma'ana laifin bai shafar wancan akwai laifi amma ba bai shafar sallah insha Allah eh Mm. Tabbiyar ce ba ta fito fili ba. a wannan to a kenan yanzu alal misali ka bu bayan liman mai gaugawa eh eh eh eh eh eh eh mhm to alhamdulillah yana tambaya ala misali irin salloli kamar azhar la'asar ko isha'i masu rakawoyi hudu to ai bi na karshe ana yin fatiha kare to shine an zo wajen karanta fatiha wasu mutum bai yana bin ba liman bai gama karanta fatiha ba liman yayi hukumi shine yake tambaya ko ya ya sallar shi take tunda shi bai gama fatiha ba ina ba ta fahimta a'a shi ne ina to to bari ba bari ba da haske ne a takaice dai dai gurgura wannan nan na farko bari ba da wacce ne wanda ma kuka yi a takaice alal misali idan mutum yana bayan liman kana cikin karatu sai liman bai gama ba sai liman yayi rukuyi kawai sai ka bi liman inna ma jubila imamu li yutamma bi an sanya maka limami don ka rukuni da shi ina fata fahimta ko baka gama ba nan liman ya doke maka ina fata fahimta nan wajen karantawa wajen karatu don karatu wanda baka karasa ba liman ya doke maka a'a abinda liman bai doke kama alam zan wajen rukuni kana nan kana wani hira wannan hira ko dogon karatun ka har aka yi rukuni liman ya dogo da rukuni to yanzu baka da wannan sallar sai ka ci ko wannan da baya ina fata fahimta ko kuma zama ba ka yi zama ba amma in dan wannan karatu wajen karanta karatu liman ya ɗauke maka ba komai to sai wanda yake tambaya ke shi kuma limaman da ba su tsayawa har a gama karatun da sauransu to a nan kaga tambaya ta farko ya za a yi kasan ba su gama ba kenan shi ne magana za ta dawo masu gaugawa ne ba ba su gama ba sai dai gaugawa eh shi ne ya danganci wannan ba ba ya ce wannan bai gama ba kenan kawo gaugawa a takaice ne kawo gaugawa ta ce limamai masu gaugawa kuna fahimta to a nan muna muna nasiha muna zuwa kafin kenan wannan muna nasiha da irin waɗannan limamai a ji tsoron Allah a gyara sallan nan ita ce ta yi mana saura kamar yadda manzo Allah ce karshen zamani wa sallan nan to yanzu kuma wata ta sallar muke wasa zan ga sallar mun zo wadan sallah abubuwa dai ga su nan ko dai Allah dai gyara mana muna wasa da ita kenan ya kamata mu gyara irin wannan limami masu gauga bisa bila a tsaya a nisu domin ita kanna wal imani da su wal dalu duka fara yi rashin sai na iya sa sallah ta ta wuce haka kuma idan ba ya kai karatun da kyau ba kenan wannan nasiha ne zan ba ga irin waɗannan limamai su ji tsoron Allah su gyara ina ba ta an fahimta kenan kamar waɗannan masu gaugawa ne ko rashin zato ne aiki ba baka da tabbas ba kenan irin waɗannan mutane su ji tsoron Allah su gyara sallah wallahi ita ce kuma farkon abin da za a fara tambayar gobe kiyama da ta yi daidai to sauran abubuwa yana iya zuwa sauki amma sallah da bata zo ba daidai ba to ko kuma akwai matsala ba kenan ya kamata mu kula da sallolin mu gaskiya yawa muna wasa da wajen sallah wajen sabon mu wajen shi kan shi malimancin da yawa zai ga mun matasa ga su ne Allah ne ka gyara mana to wai yayin da kai kwakwato eh yayin da kai ma mu kai kwankwanto cikin sanin Eh.
kai goje liman Eh.
kai kwankwanto biyi ba Eh.
kai ya sanin kai liman ya ɗauke maka duka waɗannan duk wasu abubuwa da mutum zai yi sallah liman ya ɗauke masa ina ma ta fahimta yawa to shi kenan aha eh eh wannan yana tambayar du'a wa istifta ma'ana addu'ar bude sallah suna nan ruwaya daban-daban to shin a sallah a zuhar ko la'asar ko da ake yin sa a sarce shin za a yi wannan addu'a istifta ko ba za a yi ba duka za a yi a nan ma kuma ai mai gudanar amma ta sallar bayyane ma an yi barzana ta eh a wanda yana tafiya to liman ya kamar ta sallah ba ba maki ai raka ɗaya ma ko kuma ana ta biyu in ka zo ka kamar ta sallah sai ka yi ta eh a ce yanzu ka shigo da sai ka yi ta insha Allah in kuma baka yi ta ba ma ala misali ka zo a gwace Allahu akbar liman ya ruku sai ka bi ta ba wannan ba sai ya shafa sallah amma in akwai lokaci sai ka yi ta kuma kai ma insha Allah kenan mai bin liman yana tambaya akai eh wannan yana tambaya dan akwai da aka haifa a satin da aka yi layya in layya ta dawo zai ko ya cika shekara guda daman sharadin akuya ita ce shekara guda sharadin akuya sai ta kai shekara guda amma tinkiya ita daga wata shida ma wata bakwai insha Allah kana ai a satin layya ya cika shekara insha Allah eh eh mm, eh mm, eh mm. mm, eh mm, mm. mm. to alhamdu a wata tambaya yau in kuma usas a baka ga fatuwa wannan yana tambaya ya je sayan abu an san wani ya bashi siya kuma da ya je siyo shi wancan kuma alkurma ya san shi yake ya wannan ya bar abu ina ba ta fahimta an gane kaga a takaice kamar shi aka ma aka ma alheri ina ba ta fahimta to saboda haka in ka je guri ka siyo abu aka rage maka dan an san ka ko aka waɗannan ka wani kuma ya kuɗin wani ne ya baka in ka dawo sai ka dawo musu da wannan abin nan yadda kai ka dawo musu haka kai kai dide kana fahimta shi ma kuma da ya mutunta har ma ya ce mu'araba aka wannan ya shi ma ya kwa- wannan ya kwatanta adalci in wani ne ma a zalla sai ya rike kayan shi ma kana fahimta kuma a nan kai ma ala misali tun da yanzu ga shi kashi ma kai ma in ka zo kuma kana ta awar ganin shi ga shi kaka shi kaka shi kaso eh a to ku- kudin shi ne shi yau da shi aka ba kyauta kaga anan babu zanto nan ina fata ba da alal misali kudin aka karba ku saurara da kudin aka sa aka mishi rage ina fata fahimta in ya rike to nan yayi zalunci amma da shi aka bashi sai ce to gaji kanka kai ma shigar kaso ni ma na samu kaga ayi adalci ina fata fahimta kuma sai ya ce mishi wanka shi halal kuma nan ka ci duka ina fata fahimta ai amma ala misali mu kare da yawa shi a nan inda duk da take ala misali da mutum ya aike ka sayan abu da kaje sai aka marka rai ana sai da shi jika goma albarkacin kai da ya gani sai ce to kaji ka tara kai ka siyo abin nan to wannan rage da aka baka ba zaka rike shi ba ina fata an fahimta yana da bambanci sabanin wannan sai ka mai da ma canjin nan na wanda mai abin da in yace rike kuma ranar bari amma shi wannan dukkan ne ka baki da aka bashi ga kudin sa in ya dawo ya ce mishi to ga kudin ka jika guda ka shiga ka siya me illarsa a ba duka waɗannan duk wannan ya ke ta wannan ya ke ta kowa ɗaya fahimta shi yake wannan ba ina fata an ƙare a ƙa'ida shi abin da musulunci ce la darara wa la dirara yanzu kai an aka ma alheri ba ke da ma'ana ne baka ci haƙƙin wancan ba ki ci haƙƙin ka ba to ɗan han tambaya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم